yau kenan da rasuwar shi shekara 700 da wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi jin kai da rama Allah sanya albarka cikin abin da za mu ji a wannan lissafi mai albarka mun tsaya a ƙarƙashin babul kalamu fil wajhi wal yadayn fil wajhi wal aynayn wanda muna da cikin maganganu da malami yake na kansawa na malaman musulunci wanda gabaki ɗayansu sun sani akan tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala dukkanin siffar da ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ko ne siffofi wanda suke na zatin Allah ko kuma siffofi wanda suke nuni a aiki da Allah subhanahu wata'ala hanyar da musulmi zai iya sanin ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya san girman Allah sani na hakika shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala ta harshen manzanni Allah ne ke bayyana ma al'umma siffofin zatin shi a cikin littattafan shi wanda ya turo manzanni da shi ko kuma a'a abin da aka samu na daga zantattukan manzannin Allah kama abin da ya zo a hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkanin inda aka samu wata aya tana bayani akan wata siffa ta zatin Allah ko wani hadisi wajibi ne musulmi ya imani ya yarda kuma ya hinkina ma Allah wannan siffa din haramun ne musulmi ya kore siffar ya ce ba za a ce Allah yana da wannan siffar ba haramun ne musulmi ya kwatanta wannan siffar ya ce kamar siffar kaza haramun ne musulmi ya zamanto ya kamanta wannan siffa din haramun ne kuma ya zamanto ya kore wannan siffa kenan wajibin musulmi shine tabbatar ma Allah sannan kuma wajibin shi ne ya kore kamanceceniyar Allah da dukkanin halittun Allah saboda ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicin kowa da komi subhanahu wata'ala bai zamo yana kama da halittar shi ba ta komi daga cikin zafin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma tabbatarwa abin da Allah subhanahu wata'ala tabbatar ma kanshi wannan shine abin da yake wajibin musulmi kwatamta kuma abin da Allah ya tabbatar to kaga wanda bai ga zatin Allah ba ya kuma zai kwatamta siffa na zatin Allah subhanahu wataala shi yasa kenan haramun ne ka ce kamar na halitta kaza ko kamar na kaza bayan malamin ya fara kawo ayoyin Qur'ani a farkon littafi ya ga da sai na manzon sallallahu maganganu na sahabbai ya ci gaba da kawo maganganu ne ya karanto mana maganganu na malamai magabata na gari in ba ma mun sabon wuce da magana ta al-imam Abu Amr al-Auza'i imam Makhul imam Zuhri imam Malik Sufyan al-Thawri Layth ibn Sa'd Rabi'a al-Ra'i ibn Majishun imam Abi Hanifa Hisham bin Ubaydillah al-Razi Yahya ibn Mu'adh Ali ibn al-Madini إمام الترمذي أبو زرعة محمد بن حسن أبو عبيد القاسم بن سلام حماد بن زيد ابن خزيمة duk da irin su Abdurrahman ibn Mahdi irin su Imam al-Asma irin su Imam Shafi'i irin su Ibn Abi Zamani duk ya kawo mana maganganun waɗannan ya kuma kawo mana maganganu na malaman da aka sane su da gudun duniya wadda ma wasu su suna da wani nau'i daga nau'i wanda yake na a tasawu an san su a bangaren tufaye sai dai aka ce tufaye farkon lamarinsu bangaren abin da ya shari tauhidi na asma wa sifat suna tabbatar ma Allah subhanahu wataala shi yasa ba su yin tawili ba su yin tafsiri ma'ana ba su yin tawili ba su kuma korewa ya kama na magana ta al-Imam al-Khattabi al-Baghdadi wanda aka ce shehu sufiya ne a Baghdad irin su abu nu'aym al-asbahani shi ma kaga bangaren wannan ne irin su ma'amar bin ahmad al-asbahani irin su fudayl bin iyad bangaren masu gudun duniya irin su amr bin usman al-makki irin su al-muhasibi duka ya kama da wannan irin su muhammad bin safif irin su shak abdul qadir al-jilani sai kuma magana ta abul hasan al-ash'ari wanda akan ta muke kenan shekul islam dalilin shi na koro maganganu na malamai daga ulama'ul kalam saboda waɗanda suke karkatuwa zuwa ga waɗannan malaman in har ba su iya gamsuwa da ayoyi da hadisai ba to kaga aka kawo musu magana jagororinsu ko a bangaren ɗariƙa ko a bangaren abin da ya shafi aƙida kenan wannan zai sa su rintsina iya daga magana da ya nakalto daga babban malami jagora na ash'ariya sai da aka ce ash'ariya wanda yau ake kai ta kullabiya ba ita wacce abu hasan ash'ari yake kai abu hasan ash'ari ya bar wannan an cikin littafin shi al-imana al-usuli diyana yana daga littattafan da mala abu da hasan ash'ari ya rubuta a ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi waɗanda kuma suna nuna barin shi akan wancan aƙida mara kyau ta mutazilanci da kuma kullabiyanci zuwa ga aƙida wadda take ta gare ta ahlus sunna wal jama'a anan ne ya rubuta irin su maqalatul islamiyyin irin su risala ila al-saghar irin su al-ibada al-usul diyana musamman ma littafin al-ibada al-usul diyana littafi ne wanda ya rubuta shi don karantar da al'umma tauhidi kadaituwar Allah tsayinsa Allah kudurta abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kai shi kuma kala yace babul kalama fil wajhi wal ainain wal basar wal yadain baban da zai yi bayani zai yi magana akan siffa ta fuska siffa ta idanu siffa ta gani siffa ta hannaye wanda Allah ya tabbatar ma za su yi shi wa zakara al-ayat fi zalika sai ya kawo ayoyi waɗanda suke bayani inda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kanshi ya tabbatar ma zatin shi waɗannan sifofi din wanda suka dace a hingina ma zatin shi wa radda ala al-muta'awwilina shan qabla hasan ashari yayi murtani ga wanda suke tawili bayan ya kawo ayoyin sai kuma mai da murtani ga irin waɗanda in sun karanta ayoyin sai su bankarar da su su musu tawili wanda yin tawili na canza ma'anar aya ko juyar da nassi wannan haramun bi kalamin tsawili ya kawo da doguwar magana la ya sau hada al-mawdu li hikayati yace wannan bigire ba zai yalwata ba akan hakaito dukkanin wancan maganganun da Sheikh Abdul Hassan Ash'ari ya kawo dan tukkukewa tawili saboda haka kaga ana akwai buƙatar ka koma ma littafin al'ibana an usuli diyana misali kauli kamar da yace fa in su illa inda za a tambaye mu a taquluna lillahi yadani wai kuna cewa Allah yana da hannuwa guda biyu ila abul hasan ash'ari yace ila naqul yace ila aka ce naqul naqul ila naqul zalika to da haka yace za mu ce naqul zalika muna faɗin haka وقد دل عليه قوله تعالى har ma ayar ƙur'ani ta yi nuni a kan tabbatar da ko tabbatuwar hannaye ga zafin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ce yadda ma ya fauka da ihin hannayen Allah subhanahu wa ta'ala suna sama hannayen su waɗannan wanda suka ma mazana ta sama baya. Kaga ayar sai Allah ya tabbatar ma zafin shi da cewa zafin shi yana da hannuwa wanda kuma hannayen za ta yi Allah ga baki ɗayan su dama ne kamar yadda mazana su sai ambata haramun ne musulmi ya kwatanta da hannayen halittun Allah saboda Allah yana cewa laysa ka mislihi shay'un Allah yana cewa hal ta'lamu lahu samia Allah yana cewa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah lima khalaqtu bi yadayya ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya menene ya hane ka kai sujada ga abin da na halitta biyadayya da hannayena abu da hasan ashari sai ya nuna haramcin mutum ya yi tawili yadda allah ya ce dayya to wajibi ne ka tabbatar da wannan haramun da ka kamata waru ya ni nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga manzo sallallahu ya ce inna allah masa zahara adam biyadi allah ya shafi bayan annabi adam alaihi salam da hannun zasu shi fastakharaja minhu dhurriyata sai fito da dukkanin sarsar annabi adam alaihi salam kaga sunna ta zo a tabbatar ma Allah sifatul yad wa qad ya fi al-khabar al-ma'thur an nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce ya zo daga hadisin da aka rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqa adama bi yadi Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam da hannunsa wa khalaqa jannata adadin bi yadi ya halitta aljannar zama ta dawwama da hannunsa wa kataba taurata biyadi Allah ya rubuta a taura da hannun shi wa garasa shajarata tsuba tsuba biyadi haka ya dasa bishiya ta tsuba da hannun shi al-imam abu da hasan ashari yace walaysa yujuzu fi lisani al-arab yace bai zamo abin da ya halitta ba a yaren larabci a lugha arabiya wala fi adati ahli al-khitab ko kuma a al'adam wanda suke masu zance ko da ba larabawa ba an ya kula al-qabil wai mai faɗi yace amiltu kaza bi yadi na aikata kaza da hannuna kuma wa yuridu bi ni'mata yana nihin ni'ima kana nihin wai ni'ima yanka ce na aikata kaza da hannuna kuma manufar ka ne ni'ima kake yi a yaren larabci yaushe za ka ce amiltu kaza biya ne ka gani ka ce rasantu kamisi biya ne kuma a ce a ana nihin bi ni'ima ne ka gani ma mana ka san sujjada lima khalaqtu bi yadayya mi ana kai sujjada abinda na halitta da hannayena kuma in kace a bi ni'ima ne to yanzu ni'ima ce mai halitta ni'ima ce mai halitta ka gani ni'ima ne halitta ce daga halittun Allah subhanahu wa ta'ala so da haka to ni'ima ce take yin halitta kaga in har ka jinjina halitta halitta annabi adam alaihi salam shafar annabi adam alaihi salam kan sifanta yadullah fawqa alim da cewa ni'matullah fawqa alim sau da haka kenan yace bai zo ba a wannan وإذا كان الله إنما خاطب العرب هل يزمنت الله سبحانه وتعالى يا إذن سيد العرباوة بلغتها ده لغة العرباوة وما يجري مفهوما من كلامها يكما أبن ده يجري يكي غدانا مفهوما abubuwan da ake fahimta min kalamiya daga zancen larabawa wa maqulan da kuma abin hankalta fi fitabiya ga zancen larabawa to kana la yuzu fi fitabi halin lisan baya halitta a yaren ma'abuta fasaha an ya kula ka'ilu wai mai fada ya ce fa'altu biya ni na aikata da hannuna wa ya ani bihi an ni'mata kuma yana nihin ni'ima basala ya kuna ma'ana kaulihi ta'ala biyadi ya ce kaga kenan basala ya fata an ya kuna ma'ana kaulihi ta'ala biyadi an ni'ima saboda haka kenan wannan ya fata luga arabiya ta ɓata wannan abin ba abu bane wanda aka sane shi a luga arabiya wa zakara kalaman tsawilan fi taqriri hadha ya ambata dogon magana akan tabbatar da wannan wa nawi da kuma makamanta haka saboda haka Imam Abu Hassan al-Ash'ari Allah ya shi da rama wannan ababi ne na misali Sheikhul Islam ya kawo cewa zakara kalaman tsawilan fi taqrir hada ya ambata magana doguwa akan tabbatar da cewa lalle lugha arabiya tana fata siyaki na lugha arabiya ya fata cewa abinda Allah yake nufi ba wai ana nihin ni'ima ba Allah ya ce hannu to kawai hannu ke ne saboda larabawa ba su amfani da hannu suna nufin ma'ana kuma ni'ima duk abin da aka ce na aikata da hannuna to kawai a lugha arabiya ana nihin kenan al'amarin hakiki ko aikatawa wanda yake na hakika shine manufa ne wannan eh duka sifatul kabariya ne saboda ai sun zo ne a qur'ani da sunna duka da abin da ya zo a qur'ani shi yasa wa zakaran aya kaga zikrul aya shi yake nuna maka akan wannan wannan amma kasantuwar sun zo ta hanyar khabar ta hanyar labarin Allah ya ba da labari yana da abin kaga Allah ne ba da labarin yana da a hannaye yana da gani yana da kazabo to zaman tsawar Allah ya ba da labari sun zo a matsayin sifa khabariya manzara sai ya ba da labari ai wannan bai sa ba kuma ya zama horarra a hankali to da haka abubuwa ne wanda ai hankali ma yana tabbatar da su su ne suke ga waɗannan sifofi ɗin wai hankali bai ɗaukar su kenan hankali bai iya ɗaukar su ba a wajensu sai ta hanyar kabar ne aka same su amma a hankalce kenan su hankali ba iya za a ce kenan mahalicci yana da irin abin da masu irin abin da halitta shi ke da to kaga amma lazumin abin ai halittun Allah subhanahu wa ta'ala suna da rayuwa suna da ilimi ko ka gani suna ji to kaga in sun yarda da wannan to za su hallau su yarda da wancan me zai sa su yarda da wannan su wancan ka gani ai waɗannan ma wanda suke cewa suke kwaɗin wanda suke akaliya ai su ma halittun Allah suna da su to kaga amma kasantuwar halittun Allah siffar su ce wannan abin ai bai nuna kuma daidai ke da na Allah saboda haka rarrabewa din dama abu ne wanda yake na su yan bida rarrabewa ce wannan siffa kamariya ce wannan siffa shine kuma dalilin da shekul isra ya rubuta wancan risala dar utarul aqal wal naqal وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتصبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده شوف الثالث وقال القاضي أبو بكر القاضي أبو بكر يا فني محمد بن الطيب شيل محمد بن الطيب الباقلاني wanda ake ma laƙabi da albaƙin lani alƙazi albaƙin lani in malamai suka ce alƙazi in ɓangaren aƙida ne da wannan sosai na nufin shi abubakar albaƙin lani ɓangaren maliki aka ce alƙazi abubakar albagadadi abdulwahab albagadadi to in aka ce alƙazi ƙarar ƙazi to suna nufin wancan abdulwahab albagadadi amma ka ji malika sun ce ƙarar ƙazi kenan ba tare da sun yi abin da ba in a ɓangaren aƙida ne to kenan abubakar Muhammad bin Qayyim al-Barqillani shine wanda suke nabi al-mutakallim wanda yake ya karanci ilmul kalam al-mutakallim wanda ya karanci ilmul kalam nasabta shi zuwa ga cewa mutakallim ba nisba bace ba wanda take nuni abu sasuka kamar misali wanda ya karanci abu ya shagaltu da abu aka ce wanda yayi kaza misali shekul islam kaga shekul islam ya karanci falsafa to nasabta cewa almutakallim ba wai abu bane da yake nuna a sifa ce wanda take lazima ga alqadi abubakar albaqillani ko kuma yayi amfani da wancan ilimin a baban yanda wancan mubtadi ai suka yi a wa afdalul mutakallimina kaga shi sa yace maka shine biyi cikin mutakallimun wanda suka karanci ilmul kalam almuntasibina ila al-ash'ari daga waɗanda suke jingina kansu zuwa ga kenan abu da hasanin ash'ari laysa fihim mithluhu a dukkanin cikin ɗaliban abu da hasanin ash'ari ga dukkanin masu nasarta kansu zuwa cewa su ash'ariya ne babu wanda ya kama kafar abubakar albafillani la qabla huwa la ba'da kafin shi ga dukkanin masu da'awar su ash'ariya ne yace ba wanda ya kai abubakar albafillani kuma bayan shi ma har zuwa yau ba a samu ba kuma wanda ya kama kawai shi ne muhammad ibn tsayyib ibn muhammad ibn jafar ibn qasim al-basri thumma al-baghdadi al-qadi abubakar al-mashhur bil bab illani an ce imamun ne kabirul qadar mutum ne wanda yake ya kai gaya wajen zaka'i da kuma nura zakafurin mutum ne fiye da kima sannan kuma hajar al-hujja mutum ne wanda kawai kai tsaye yana da barakuwa halartar wal hujja mutum ne wanda kai tsaye a guri mai rumfi musamman gurin munazara inda abu ya yi rumfi to kawai za ka gashi kuma Allah subhanahu wataala mai mauhiba ta zuwa da mahuta da nan da nan yana halarto da hujja sari albasiha sannan mutum ne wanda yake yana da gaggawar barakuwa me yake ce ma barakuwa kawai hikimar da baka tsara ta yanzu matsalar za ka samu mawaki wanda in zai waka nan da shekara to zai zauna ya tsara ya yi sai aji in ya so kuma in lokacin ya yi sai abin da matsala inda za a yi wani zaɓe yake ga alamun wane shi ne zai yi nasara to zai iya tare da waka sai adana ta yanzu lokacin da abin ya waru kuma sai hudu to su kuma masu barakuwa su a kai tsaye ne badiha kamar farar da misali kaga sha'irin ne wanda yake ma'abucin badi'a lokacin da hassan bin ali bin abi talib ya zo shi sai ga baki ɗaya mutane suka yi cincirin da suka sai wajen shi sai suka watsa suka bar khalifa to a lokacin shi kuma sai ce man haza wane ne wancan ma'ana fuska kare ne kamar ka ce wancan kuma waye wanda aka sai wajen wancan waye wancan to a kaga a kai sai shi kuma faransa sai fara hazan lafi ta'arifin fasaha wa ta'atuhu والبيت يعرفه والهند والهرم هذا من بنت رسول الله إن كنت جاهله في جده أنبياء الله قد كتبوا وليس قولك من هذا بدائره الأرب تعرف من أنكرت والعجم kaga a kai tsaye sai ya kawo baitutukan da sun kai tamanin kaga ba shi da kawo kai tsaye ne man hada kawai shigo sai hada ladhi tarbu al-maqam wa wal bayt hada ladhi kaza kaza kaga saboda haka wannan tsaurin kamar hada da zakiri dan ka ce waye wancan ko wanda ba zai cutar da shi ba saboda al-qurbu ta'rifu man ankanta wal ajabu larabawa da wanda ba larabawa duk sun san wanda kake inkari dan kai baka san shi ba kuma sai ni ka gani yace hada ladhi ta'rifu al-baqaha wa ta'atu kai mutumin nan ba baqaha ma ta san ta ko wal bayt ya'rifu kai ka'aba ma ta san shi wal hillu wal haram kaga harami ya san shi kuma harami ma ya san shi to kaga kai sai sai ya tsatsaro waɗannan to wannan shi yake cewa bari a so abubakar albaƙin lali ma'abucin wajen iya daga cikin irin misalai da ake bada na munazara ɗin shi wani lokaci wani khalifa da kulafa na rumawa ya tura ma wani shugaba na musulmi ko dai ibn abdul ne ko wani daga khalifofi ne ya ce mishi yana sa a turo wani malami daga malamai na musulunci ya zo a yi munazara tsakanin kiristanci da musulunci ya zo a yi munazara tsakanin kiristanci da musulunci saboda haka irin wannan duk inda ka ga dama za a cewa mara gaskiya ne ma a yi munazara to lalle ko dai zama mai gaskiya ya samu rauni duk inda ka ga in al'umma musulmi ta samu rauni to sai ka ga mara gaskiya sai ce a zo a yi munazara ya za a yi makareci ya ce a zo ya za a yi wanda babu dutse hannun shi ce mi wasan yi ba da bindiga hannun gaba sai ce mi harbabbe ne a mi yaki ta ga ai dole sai in ya raina ka ko dai ya san baka iya harba ta ba sai ce maka kenan a yaƙi yanzu ya yarda wannan bindiga ce amma sai ce me yaƙi ne da kai ka gani to me yake ni ka gani Allah ya san kawai baka iya fasarrafa shi ne yasa sai ya nemi wannan wannan to duk in kaga mara gaskiya na nema a yi munazara ka ji dan shi ya ce a yi muƙabala dan tafsiri ya ce a yi muƙabala to ce muƙabala kake so a yi a yi muƙabala cewa manzala sallallahu ba ruwan shi kawai ya ka Qur'ani kai ya ce komai akan Qur'ani bai da ta cewa cikin Qur'ani kawai ya ka Qur'ani ya ba mu mu bude kurum mu karanta mu ce Allah ya ce ga modibo shikenan kawai amma babu zan ci abin da kawai shine zai to kaga ba ne ba kan bi za a yi munazara ko dai shi'a ne zai ce a zo a yi munazara a yi munazara a matsayin cewa duk kenan sahabban da suka rana shi Qur'ani suka rana shi da dukkan kafirai ne kenan yanzu mu rusa addinin gaba daya kaga kenan duk in ka ga wannan to lalle matsala muka samu amma in ba nan ba inda za a yi mara gaskiya ya ce ma mai gaskiya a zo a tantauna ko irin tantauna za a yi sai tura ya ce yana neman wannan sai khalifa tura alqazi abubakar sau da haka shi kuma ka'ida da ya zo sai aka ce ka'ida ba a shiga wajen wannan sarki wa sai dai da sujjada ya ce ba babban da zai sa yin sujjada sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin tu amira ahadan an yasujjada li ahadin al-amr mar'a an tasujjada li zawjiha haramun ne shirka ne amma wani sujada ba Allah sai ce to ko da rukuku ne ka shiga kurin sarki ne ba a shiga ne da wani yace a a ba zai ba aka ce to shike ne in dai haka ne ba zan shiga ba munazara in dole ya yi haka suka koma suka ce to gashi an turo mutum ga yanda yace mu kuma ga yanda muka ce ne shi kuma wannan sarki yake ga kenan kashi ne yanzu in bai shigo ba ai za a ce ma tsoro ne yasa kenan sun sare sai sa aka sa wani katako aka yi kasa da ɗakin aka yi ƙasa da ɗakin da ya sau da aka sai aka sa wani katako wanda za ka shigo sai ka tsugo na ka duka haka za ka shigo sai zauna saman kujera haka to albashin lani yana zawa sai fahimci kenan biyar da shi wance ya tsara kenan duk da kaskantar da addini ne tun da malami ne daga malamai na ne ko an turo shi ya wakilci addini a ƙa'ida bai kamata ba ya kaskantar da ka yi wani abu na rusunawa a matsayin shi wanda yake wakiltar musulunci wannan kuma su ne malamai da Allah kar ka taɓa yarda kai malami sha'ira ne daga sha'ir na addinin Allah shi yasa ma girmama ka girmama Allah ne inna min ikramin la inna min ijlal la ikram bi shaybati muslim wa hamil alquran wajibin ka ne malami ka kare martaban musulunci duk malamin da ya jama musulunci zagi ya san cewa fa sai Allah subhanahu wataala ya tsaye shi saboda haka dan saboda kare wannan haiba ta alƙazi abubakar al-madani sai al-baqilani maimakon shigo da wannan sai juya sai shigo ta dubura sai ba da baya sai shigo da da baya da baya sai da ya zo shi ya zaga sai sai ya gaida sai ya zauna shi to awara in ya so kuma sai awara tattaunawa tunda tunda haka ne kenan sai awara sai awara tattaunawa ana fara abin da ya sarke shi to wai a cikin littafin ku mun ji abin da kuna faɗin abin da babu shi a kiristanci babu shi a yahudanci kun ce wata ya tsage ga annabi ku ya rabu gida biyu yanzu watan nan daga nisan shi da yadda yake a ce wata ya sabko ya zo shi ta tsakanin shibkoki a ce ya yi wannan da kira a kai sai baki lali sai ce a to kana mamaki haka yace to kuma ya za a ce maka addinin da za a ce ma an sabko da kwanan abinci tare da bakin abinci daga sama a sabko shi a ci hallawar koma hallawar zo hallawar koma a rike haka ya ce sau da haka amsar da ka bani amsar da ka bani ita ce wacce amsar ne in dai har baka inkarin malin guji ya sabko daga sama ma'ida daga sama ka sabko kasa a ɗiba a ci hallawar ka koma hallawar gobe kaga kenan dole za ka yarda da wacce wannan ke sau da haka ya ce to wacce amsa ita ce wannan amsa ne ya ce wane manzo ne wanda ɗaliban manzan almajiran shi ɗaliban shi suka ma matar shi ƙazafi ko kuma matar wani annabi ce wanda aka manta ƙazafin kaza saboda haka ya zo mai da wannan siga ya ce to a wanda dai a matan da hakan ya faru ya ce guda biyu ne a tarihi da kwai wanda tana da miji aka mata yarfe kuma ba ta zo ba da ɗa da wanda kuma basta da miji aka masa yarfe kuma ta zo da da sai ce a to wannan magana a barza yadda to a je a samu mini wanda yi kowa daga cikin abin nan cikin malamai na kiristoci wanda zai kara da wannan mutumin ya ka ce to kawai wannan fa sai fafa roma abokin karawa shi wannan sai fafa roma aka je aka aka kirawo fafa roma babaro ma yana zawa ya bi sai ya alkazi zai tsare shi da gaisuwa assalamu una lani a ya iya ya mata ya iya ya kaza kaza ya tsakiya wani kai wannan wani irin mutum ne kuma babaro ma za ka ringa tambaya mata da iya shi da ba arme bai ke yi ba wannan baya za ka zo kana tambayar malamin kiristoci da iya da mata ka dinga tambayar shi da wannan sai ce a kuna tsarkake malaminku daga mata da iya kuma kuna jingina ba Allah yanzu kun yarda shi ba a ce mai yana da mata ba za a tambaya ba ko kuna jingina ma Allah kuna jingina mai mata kuna jingina ma mai iya abinda malaminku ma kuna kore mishi ka gani saboda haka mutum ne wanda yake yana da irin wanda sai an zo guri mai rumtsi kawai take sai ya zamanto ya kure yana da tattaunawa da take mai yawa kuma ya wallafa littattafai akan raddi akan wanda suke yan shi'a da mutazilawa da kawarijawa da kuma jami'a da karramiya kuma an samu munakasha tattaunawa a majalisi na kulafa dan su wancan lokacin mafi yawa wani ya ce kaza wani ya ce kaza ko shugaban ke zuwa kirawo ko a zuwa zamna a yi ta kawai ta kare a zuwa zamna sai a kira kai ka ce kaza kai kawai sai ku zo ku shi kenan a zamna a kiri kawai za a yi a nan gurin za a gaya a sassamna wanda bai da gaskiya a kure shi nan gurin kuma gaban shugaba ne ba wai a guri ba ne can inda za ta da harbowa da abin to su wancan lokacin za ka ga haka suke ka ga zauna lafiya shi kenan duk lokacin da zai zama an yi wannan maza abin shi wa alaikun salam yana daga cikin wanda suke da aure su ka
a gudu da za mu gani a nan baya daga ciki bai shi ya sa ma ayyata abin da ke da su shine kuma hikimar da shekul islam ya kawo ya nakalto magana shi saboda yana daga masu tabbatarwa yana daga wanda suke mutakallimun ɗaliban abul hasan ash'ari wanda kuma dama ɗaliban abul hasan ash'ari wanda suke na daɗaɗɗun ash'ariya ba su tawili daɗaɗɗun ash'ariya ba su tawili kenan wanda suke mutasiru da su ne suke a bangaren abin da ya shafi kenan mazhaba yana kan mazhabi wanda yake na malikiya yana kan mazhabi wanda yake na malikiya sai kuma bangaren asha'ira kene yana daga wanda suke da tsaddun asha'ira daga ma malaman da ake lissafa su a matsayin su ne suka kafa fondasiyon na biyu kenan na mazhabi na ash'ari alqadi iya yace abubakar muhammad ibn tayyib al-mulaqab bi shaykh sunna ana mai laqabi da shaykh sunna wa lisan al-umma yace al-mutakallim ala mazhab al-muqbisat wa ahli al-hadith yana kan mazhabi na muqbisat wahalali masu tabbatarwa ba masu tawiri ba sannan kuma wahalali wa tsarikar abin hasanin ashari zahabi yace al-imam al-allama aw hadul mutakallimina wa muqaddam al-usuliyina in tasara li tariqati abi al-hasan al-ash'ari wa qad yuqalifu fi madaik yakan ma saba mai a wadansu guraren rumtsin sun samu saboda haka yana daga ma bin zara'i shi yana daga tsariko abu al-hasan yana daga tsariko abu al-hasan al-ash'ari kuma ya karbi ilimi daga cikin kenan da dama daga ɗaliban abu hassan sun karɓi ilimiyoyin shi sannan takobi ne alal mutazila da kuma rafiza da kuma mushabbiha sannan kuma aka ce wa galibu qawaidihi ala sunna inji kenan zahabi ce wa galibu qawaidi ala sunna mafi agalabiya kaga ya nuna ma akwai waɗanda suke ba ala sunna ba amma wannan yake nuna za a rusa shi wa galibu qawaidihi ala sunna mafi agalabiyar qawaidihi ka'idodin shi da kuma fondasiyon nashi ana sunna akan sunna ne amma da wanda ba kan sunna ba nan gurin me za mu fahimta hatta da waɗanda suke magabata wanda aka san su a janibi na sunna za ka samu suna da waɗansu zallatu na su amma wannan zallatu na su baya ba da dama a nafara a zubar da su a badda a su a badda a su wannan kuma duk in ka ɗauko sarajin na malamai in za ka ga haka kuma shine abin da ahlus sunna suke kai shine akan abin da wanda suke salfu salih suke kai wanda za ka ga suke da da'awa ta irin rusawa da kuma namfarawa da kuma fadda a malamai don an samu abu ɗaya biyu tare da su wannan ba su fahimci ba manaji na salafin sali manaji na salafin sali da'awa ce don mutum ya ce shi salafi ne shi salafiya ne aikinsa ne zai nuna amma don ka ce kai salafiya ne ka zagi wancan ka ci mutuncin wancan wannan ba ba salafiyanci ba ne ba saboda haka kaga abin da za a biya faɗi akan kenan wannan wanda ya nuna kenan ba wai ga baki ɗaya al'amuran shi suke kan daidai ɗari bisa ɗari wanda cika kuma da ba sai Allah shekara ta ɗari hudu da uku ya rasu kana fi kitabi al-ibana ya faɗi a littafin da ya rubuta al-ibana littafin al-ibana littafin ne da ya rubuta shi mai suna al-ibana min bukhari mazhabi al-kufr wa dalali iya daga cikin littafin shi ce fa in qala inda wani mai faɗa zai ce fa dalilu ina hujja ala anna lillahi wajhan wa yada cewa zatin Allah yana da fuskar da ta dace ma zatin shi da hannun da ya dace ma zatin shi kila da hutu a ce mishi qawluhu ta'ala fadin Allah wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa qawluhu ta'ala ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya fa asbata li nafsihi wajhan wa yada kaga ya Allah tabbatar ma zatin shi fuska da hannu mu lura da wani abu waɗannan ayoyin suke mai zuwa duk waɗancan malaman da aka ambata duk dai su ne hujjojin ma'ana abin ita gaskiya kwaya ɗaya ce ba su tattanza kawai hujjarka hujjarka me hujjarka kan kaza kawai da ita ke me matsayin sallah a musulunci tana da rukunan tana da rukunan musulunci me matsayin safarin da ke to zo ba za ka tashi ba daga nan kuma gobe ta ne ka ce sunna ce shi muka ce mun sa a kawai tun da haka nake haka nake me hujja akan wajibcin sa kaza ne saboda abin da ne kawai an an riga an kare addinin bayan kala inda wani mai itirazi wani wanda bai yarda ba zai ce maka fa ma an karzu me yasa kuke inkarin an ya kuna an ya kuna wajen huwa ya duhu jari'a me yasa kuke inkarin zaman tsawon fuskar shi da hannayen shi a matsayin gaba kuke cewa ba ku yarda ba da su a matsayin jari'a iz kuntum la taquluna wajhan wa yadan illa jari'a ai ba za ku iya fahimtar aka ce ma fuska ko hannu ai ba za ka iya fahimta ba sai wata gaba da gaba to me yasa kuke inkarin wannan kulna sai mu ce abin da yasa muke inkarin a ce Allah yana da irin na halittun shi la yajibu hada ba wajibi bane dan an ce Allah yana da fuska yana da hannu sai ta zama irin ta halittu kama la yajibu idan lam na'il hayyan aliman qadiran illa jisman an naqdiya nahru wa antum bidhalika alma subhanahu wa ta'ala kama la yajib kamar yadda ba zai zama tilas ba idan lam naqil hayyan in har ba mu zama mun iya ganewa mai rai ba aliman masani qadiran mai iko illa jisman kaga aka ce maka misali mutum mai rai ne ko sannan kuma wanda yake hayyan aliman masani ne qadiran mai iko ne kaga abinda zaka dauka mi wanda yake da wannan siffa din to lalle kenan jiki ne to amma kaga ai ba lazim bane ta kamar a jiwo idan lamna ne dan mu a hankalin mu in aka ce mana me rai me kaza ko abin da muka sani ne ne mutum ne yake da ilimi saboda dabbobi ba su da ilimi to amma la yajibu illa jisman sai jiki an naka zai na hannu an su Allah subhanahu wa ta'ala me hukunci mu ce to tunda Allah yana ji yanzu nan me yasa ya kawo musu wannan saboda ai kaga sifatu ne wanda suke ni akaliya sai ce to ai wanda sifofin da kuka yarda su ai kun yarda da sifatul akaliya to yanzu shikenan in an ce mai ilimi mai wanda yake mai rayuwa ai kaga mai iko wane ne wannan ai kaga mutum za a ce ko to amma wannan bai lazumta tunda Allah ma kun yarda yana da wannan sifofin to tunda kuna tabbatar ma Allah wannan sifofin ai bai zama lazum kuma ya zama kamar na dan adam ne shi yasa sai ka musu wancan sifatu wanda suke kenan wanda suke kenan ilmiya aqliya yace ba lazum bane ba tilas ba a ce duk abin da halittun Allah Allah ya ba halittun shi in Allah ya ce yana da abin kuma a ce dole sai ya zama to daya saboda haka yace kamar ya ce fi kulli shi kamar yadda ba zai zama wajibi ba ce dukkan al'amurra kana qa'imun bi zati abin da yake tsaye da zatin shi an ya kuna shawhara ba dole ba a ce duk abin da yake da inuwa yake mustaqilli a ce dole sai ya zama to jauhari an ka ce jauhar shine kullu ma qama bi nafsi abin da yake tsaye da kai misali abin da zaka iya cewa yana da hakikari a ce mai jauhar kaga misali wannan katanga da za ta yi da kaga wani abu ne da yake tsaye da kan sai a ce mai jauhar amma launin katangai wani yanayin da zai bayi ga katangai kaga ai wani abu ne wanda yake na daban to wannan kaga ba za ka ce mai ba abin da yake tsaye da zata shi ya jingina ne da ita katangai saboda an raba shi ne da katangai kamar ka ce kala katanga amma da mai falsafin ta kala kaza to shi kala kala din sunan kala ne ai ba wani abu ne wanda yake jauhar to siffar ta da kala kaza ne shi kuma wannan kaga shi ake ce maka kina abin da yake arab wannan lahaja ce wadda take ta falasifa in suka ce jawhar shine abin da yake da hakika ne abin da yake tsaye da da zata shi lianna la najidu qa'iman bi nafsi saboda ba mu iya samun abin da yake tsaye da kanshi bi shahidina illa kadhalika fa sai sai jawhari wa kadhalika aljawab lahu haka za a ba su amsa in qalu in suka faɗi magana in suka faɗo nan sai a ce to ba lazim bane ba ai dole zaman to haka fa yajibu an yakuna ilmu huwa hayatu to kaga wajibi ne ya zama ilimin Allah rayuwa Allah wa kalamu da zance Allah sabu wa basaru wa sa'iru sifati aradan ka gani a ce kuma duk arabi wa salluhu bil wujud wa salluhu sai suka kawo illa suka kawo sababi bil wujud bil wujud wa salluhu bil wujud saboda haka kenan za a ba su amsa ga abin da ya gabata cewa bai zaman sauwa lazimi dan an tabbatar ma Allah siffa ta ilimi siffa ta rayuwa siffa ta siffa wadda take sazance kuma Allah ya halitta halittun shi suna da wannan to bai zama tilastin da halittun Allah suna da wannan kuma ya zama su da na Allah kenan kasantuwar halittu suna da wannan ba zai zama to ba dole a ce a halittu ne kadai suke da wannan abin saboda haka kenan fa yaji ma ya koyi ilmu huwa ya ko kalamu wa sawu wa basar wa sa'ir sifati aradan wasallu wasallu bil wujud wasallu sai suka fa illa bil wujud kenan da waɗanda suke bil wujud da kuma samu wujud kare ce fa in kana taquluna innahu fi kulli makan inda wani mai itiraf zai ce ai taquluna innahu fi kulli makan kuma kuna cewa Allah yana ko ina da zata shi taquluna innahu fi kulli makan ila lahu sai mu ce mai ma'azam nabi Allah ya kiyaye bar wa mustawin alal arshi wannan ba aqidan mu bace aqidan mu mustawin alal arshi Allah ya daidaita ga nashi kama akbar fi kitabi kamar yadda Allah ya ba da labari a littafin shi fa qala Allah ya ce ar-rahman alal arshi istawa wa qala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تاجا أنا أقول سيد استشهادي da ayoyin alkurani wanda yake nuna shi yasa malam afdalul mutakallimin saboda ya mai da qur'ani da sunna sune gaba in ya so kuma zancen sai biyo baya kaga yanzu ba ya istishari da aya ta qur'ani da sunna kuma ya so sai ya gwara da hankali shi yasa kaga da ka kuma sai ya bi su da kuma adilla wanda take asaliya qala walau kana fi kulli makan yace to misali inda za ki Allah yana ko ina aina kana fi batnin insan wa fanni da dole har gurin da bai kamata za ka ce kenan ka je na ko ina da kana fi batnin insan da za ka ce kenan na cikin da adam wa fami da bakin da adam wal hushush wal wasi allati yurghabu an dhikriha da ma kuraren da ake a masar ambata yanzu masu cewa Allah yana ko ina da za su yi shi ya ta kai su kaga sai ta kai su zuwa ga cewa ma karshe komi ma Allah ne kaga sai ta kai su ga wannan shi yasa yayin mutum yake kaza ba su jumba su ila ma mabudi ta ta mabudi kun ta ta kare kaga duk me ya kai su Allah wannan ne kai me ya kai yan hakika wannan ne kai sai mu sai kalle mu sai ce mi Allah sai mu sai kalle mu sai ce mi Allah wanda sai kalle ce Allah kowa ba ce ba kowa Allah kaga ai da koi da yawa da zaka ga a zawiyoyi da yawa ana kai ma Allah ne wa ne wa Allah ne shi ma Allah ne kaga ai akwai zawiyoyi da zaka ga suna wannan wannan ne kaga to kaga da lakala da sai zama to haka to me ya ja su wannan aqidar ita ce ta gangara su har zuwa wacce aqida din suka fada kan Allah kare mu wal mawaqi allati yurghabu an zikriha da guraren da ma ake kyamata ambato wala wajaba an yazida ziyarata bi ziyadatil amkina da kuma kaga sai zama wajibi an yazida ya karu bi ziyadatil amkina saboda karu gurara saboda ni idan karaka minha ma lam yakun in ya halici abin da da babu kaga in kace ina ko ina yanzu kenan in ya halici wani abu kuma kenan can ma hallau sai ya buƙaci karuwa can in ya halici wani abu can ma kuma dole a same shi a can kaga kenan abu da ya zama to kenan shi wannan magana mu kula القاضي أبو بكر الباجلاني المالكي المالكي مذهبا الأشعري عقيدة shine yake wada wannan magana sai ba ash'ari ne yake faɗa wannan magana ba wanda yake ba ash'ari ne amma ba ash'ari na gaskiya da gaskiya shine yake faɗi dan tabbatarwa kuma ba maliki bi ziyarat al-amkira idan khalaqa min wa wa yanqus bi nuqsaniha kuma kaga sai zama ya rawu in wani abin ya rage wata halitta ta mutu ko aka rasa wani abu ke ne yanzu tun da kashi yana ko'ina kun gane abin da yake nufi idan matsala min ha ma kana in har abin ma kana abin da yake ya zama to ya baci wala sa an yi raba ilaihi kuma da sai zama ya inganta an yi raba ilaihi a dinga faɗai gurin shi ila na hawan tsarki kamar zai zama kenan yanzu kana da roƙo sai ka dinga dubin ƙasa wa ila kalfina da sai zama kenan yanzu in kana da kwaɗai gurin Allah kawai kawai ba bayan kama wala shimali na ko hagu wala yamini na ko dama tun da ya ce yana ko ina kaga yanzu tun da ya ce yana ko ina shi kenan zancen daga hannu sama ba bai taso ba ko kenan kana iya nema a dama a hagu tun da ka ta ko ina kaga da wannan kuma kaga in ba iri-irin su ba irin su jihan da shafwan wanda yake subhana rabbiyal asfal kaga sai da su jamu da zasu ba da rabbi rasu saboda dole abin suka lazumin tunda in ka kore wancan abin karshe ne abin da za ta kai ka ko ya wadi ko bai wadi ba ai wannan shine lazumin dai abin go kaga tunda in ka kore a'la subhana rabbiyal a'la to yanzu in ka ce bai bai zama to ba yayi uluwi to yanzu me zai bayu kenan dole ya zama to kasa Allah kare mu haza kada jama'ar musulmi da ala khilafi yace ka ko da godin musulmi sa da akan sabani wannan saboda kowa wa saqti ya fi qaili da kuma kuskuren sadda wanda zai faɗi cewa wai Allah yana ko ina cikin musulmi sa da kawai shi wannan kawai inda ya samu asali da ka zo zaka ga ga tushen inda abin ya faru amma na gaba da na baya da ɗan kaɗan kuma tun da ake kai akwai wanda su suka tabbata akan dai Allah subhanahu wata'ala yana sama ba su gudu ba ba su ja da baya ba yadda manzala sarfai bar al'umma a kai kuma kan wannan suka tabbata shi yasa har yau har gobe kuma har kasa tare ne dole da kai masu wannan wa qala hadha fi hadha al-kitab ade lisahin shina al-ibana ya faɗi cewa sifatu zatihi sifofin zatin shi Allah fi lam yazal wanda lam yazal bai gushe ba wala ya zale bai zai gushe ba mawkufan biha Allah yana abin sifantawa da su wahiya sune alhayatu sifa ta rayuwa sifa ce wadda take tare da zatin Allah saboda shine alhayyu alqayyum shine ko mai da wamman rayuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut da rashi bai gabace shi ba kuma haka babu yadda zai rashi ya tike shi wal ilmu siffa ta ilimi kaga ubangiji subhanahu wataala siffa ta ilimi a gare shi siffa ce da daddiya wal qudra siffa ta iko wal sama siffa ta ji wal basar wal karam wal irada wal baqa wal waja da wanzuwa wal waja da kuma fuska wal ainani wal yadani wal ghadab wal rida yace duka waɗannan sifatu zatiyya kaga sai game da waɗancan sifofi wanda suke kabariya da kuma asaliya duka baki da so da ka duk sifofi ne na zatin Allah in har kayan na Allah yana da siffa ta rayuwa to ai halittun shi ma suna da wannan siffa din saboda haka kaga kasantuwa halittun suna da bai lazum zama cewa ɗaya ne da na Allah subhanahu wa ta'ala to in ba har ka tabbatar me dan me za ka yarda da wancan sifar kuma ka kore wancan a fatu minu na biba ki za ka tafuru na biba daga wajibi ne duk siffar da ta tabbata a cikin qur'ani ko sunna lazim ne wajibi ne musulmi ya wa qala fi kitab at-tauhid ya faɗi a cikin littafin shi ne rubuta kitab at-tauhid shine tauhid al-awa'id bi tarhis al-jala'id al-qadi zaka ga duk rubuce-rubuce da zai rubuce-rubuce ne waɗanda suke abeban jinjina ba irin su ijazul qur'ani da ya rubuta wanda ba a gabace shi ba akan rubuta wannan littafi na ijazul qur'an bayyana mu'jizozi na alqur'ani da kuma kasancewar qur'ani gagara misali kalaman ya faɗi magana aksara min hada wanda ta ma yi wannan wa kalamuhu wa kalamu ghayru zancen shi da na wani shi min al-mutakallimina daga ulama'ul kalam fi hadha babi a wannan babu misali haza kasirun liman ya kulubu ire-iren su suna da yawa ga dukkanin mai nema wa in kunna mustaghni ne bil kitabi was sunna duk da mu ahlus sunna wal jamaa mustaghni mun wadatu bil kitabi was sunna mun wadatu da qur'ani mun wadatu da sunna wa asar salaf da kuma asar na magabata an kulli kalami daga duk wani zance ahlus sunna abin da yake gamsar da shi qur'ani sunna asar na magabata wannan sun wadatar da mu in ka bar mu da waɗannan ko ba zancen kowa za mu bauta ma Allah saboda dama waɗannan abubuwa su ne aka ce mafi saboda haka duk abin da ya biyo baya kenan wanda doriya ne amma jagoran shine qur'ani da sunna kuma qur'ani da sunna da asar na magabata sun wadatar da mu da dukkan wani abu wanda yake nuna ma kuskura wanda suka ɗaukan karanta qur'ani kawai babu na ta'abbuda ba wai misali istinbati ba da abin nan suke ɗaukar alhali kuma lissafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce liyar dabbar bayan dan ai tadabburin ayoyin alqur'ani mai girma sunna kawai zana ta haka sai kuma asar na magabata amma yakan ga wani lokacin mutum sai ajiye qur'ani sai ajiye sunna sai ajiye asar wani ma za ka ga duk maktaba shiga baki daya kawai da tattafai ne na turuwa za ka samu duk abin da za ka kawai littattafai ne na kuruwa ba ma za ka ga littattafai hadisi ba ko na shiru na littattafai hadisi ko na duk babu kawai shi duk inda za ka yi littafin fiƙo littafin kaza littafin malu littafin lugha littafin wa'annan za ka ga ya cika maktabar shi sai ka gama ko kutubu sitta ba ka samu ba ba za ka samu ba kutubul hadisi ba za ka samu kaza ba amma shagalta da wannan to kaga bambanci da sunna kuma lalle ya kamata ɗalibi ya san menene abin da zai kafa maktabar shi a kai daga malamai wanda suke a jilla manya-manyan malamai an ga malaman da za ka samu cewa littattafansu ba su sun kawo ba sun shagaltu da wannan da kuma kawaɗin da suka sani sun shagaltu da littattafai waɗanda suke mutamare yau a ce misali ka na da kutubu sita ka harrace waɗannan ka shagaltu ka dukufa a kansu ka karanci kawaɗi shin ba su bane asalin da za a isin babi daga su kuma sannan ba su bane kake isa shahadi to amma sai ka bar gundarin abin sai ka shiga kuma zuwa Allah kaga kenan dole akwai matsala duk shine sababin gandandami da zaka gani da abin nan labudda ya zamanto me dirasa na turatul islami musamman littattafai na magabata shi da gani burhan dini yana cewa alaikum bil asiq dunal mutasaf ina masa bil asiq da littattafai da suke turat littattafai da dadu ba wai waɗanda suke kirkirarru ba saboda me akwai rigima da rikici wancan ya rubuta yana intisari ga wani ra'ayi shi wancan yana intisari ga mazhabin shi wanda yana intisari akan kaza to kaga ka san waɗancan in ya so kuma sai ka dawo nan babu layi inda ka karanci waɗannan mutum ya zama to kana da rasili na har da jesu kuma sai ka tsara da waɗannan maganganu na malamai shine kuma kenan babu na asa wani karatu
قال المصنف رحمه الله تعالى وملاك الامر ان يهب الله للعبد حكمه وايمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين حكم نور الكتاب والسنه يغنيه عن كل شيء ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا الى بعض فوائد المتكلمين ومحسنا
na'am barakallahu fi mala yace yanzu bayan ya gama na kanto wannan maganganu ya gama da wannan magana ta kenan ah, Abubakar Al-Baqillani sai ce in kunna duka ne mu ahlus sunna mustaghni mun wadatu mun gamsu bil kitabi was sunna da qur'ani da sunna wa asar salafi da kuma maganganu na magabata an kalami an kulli kalami daga duk wani zance qur'ani da sunna ya gamsar da mu Allah ya faɗi cikin qur'ani yana da siffa kaza mun yarda manzo Allah sallallahu ya faɗi a hadisi Allah yana da siffa kaza mun yarda sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun tabbatar da wannan mun yarda yace wa milakul amr abin da yake mallakar al'amari jagoran al'amarin an yi haɓar mahulin abin hikimatar wa imani Allah ya ma bawa kyautar hikima da kuma imani bi hansu ta yadda ya kuna lahu aqalin wa dini zai zama kana da hankali da kuma addini hatta ya fahama ta yadda mutum zai fahimta wa ya dina ya bauta ma Allah thumma nawwa thumma nura kitabi wa sunna sai kuma hasken qur'ani da sunna ya gani yana wadatar da shi yuguni yana wadatar da shi an kulli shay'in daga duk wani abu walakin kafirun min Allah yake sai dai yawa da kenan a asali abin da yake kan al'amari jagoran al'amari abin da yake mallakar al'amarin gaba daya kyauta daga Allah gamin kasar daga Allah Allah ya maka muwafaka ya maka gamin kasar akan hikima da imani shi yasa Allah subhanahu wataala arsa mu da hikima da imani in Allah ma wannan kyauta an kare shine dace ma ka gamsu cewa karantarwa manzala su tafi ta ce karantarwa babu sama da ita in Allah bai maka wannan abin ba ba wallahi za ka ga duk abin da za a yi sai mutum ya dinga yin ma in an ce kaza ƙurani ya je yana da shakka ɗanan sa sai ya ce kaza yana da shakka nawa ne wanda za ka ga in aka ce musu anan sa sai ya ce kaza ya sai sana tata maki ya ce kaza wa raka ne Allah subhanahu wataala ce zuma fi shifa'un linnas yanzu ba zai ga sai an ce ai wane ne a jami'a wadda take kalko ne ina ne an yi bincike wa wani arne kaza ya yi an kai ka gani ko har su ma ko sai ga kuma yana ji kai ka gani haba ga wannan mutane ya yan bala'i ai abin da kaga sun binciko yanzu mun duk ayatul qur'ani da hadisan duk kun bai mishi abin nan ba zaka karanto ma mutum kana karanta ayat hadisi bai ka ka ba ka gani amma da ka ci ai hujjatul islam ya ce kaza sai ka eh ka gani ko ai kaza ya ce kaza a ka gani ko ai shehuwa da maulana ya a kai a shi ke din da ai to an kare su wannan dai kan yanzu ayar qur'ani hadisi duk bai sai da kaji an ce maulanka ya ce ko shehunka ya ce ko shehuwa ya ce to da kai masu wannan ka kawo mai aya ka ce a qur'ani ya ce kaza hadisi ya ce kaza wallahi ba zai daga kai ba in ka ce mai risala mai iziya mai ahalar mai kawai ya ce kaza Allah maganar wannan ya yi kimanta ta akan Qur'ani da Sunna to in ba kyauta ba daga Allah ai ka san kyauta ce daga Allah tunda duk wanda ake shan gardama da su wanga lura ai abin ce musu ake annabi sa ya ce kaza su kuma su ce a ai an ce mana kaza a can yace to Allah ya maka kyauta sai kuma nura kitabi da sunna hasken Qur'ani da sunna ai guniyan kullu shi walakin kathirun minan nas yace sai dai yawa daga mutane qad sara mun tasiban ila babu ta'iful mutakallimina sun zama suna jingina kansu zuwa ga ta'ifofi na ulama'ul kalam wani yace shi ash'ari ne wani yace shi kullabi ne wani yace to shi yasa sai shekul sa yake na kanto maganganun malaman da suka yi rarrabu tun da yanzu sun yi gamsuwa da maganganun wannan malaman to yanzu maimakon tun da an ka qur'ani an ka sunna to su sun yi jin magana waɗancan shine hikimar da sai ake na kanto maganganun waɗancan wa muhsinan lizanni bihim kuma da kyautata musu zato da muke nuna zairihim sabanin wasu wa mutawahiman da kuma tunanin annahum wa muhsanan lizann bihim da kuma yadda ake kyautata zato gare su yadda yake kyautata zato suke kyautata zato a gare su nuna gairihim sabanin wasu kenan walakin na kasirun minan nas sai dai da yawa daga mutane kad sara mumtasiban ya zama yana jingina kanshi ila ba'd tawa'ifil mutakallimina zuwa ga bangaren yankukuna na wanda suke mutakallimuna kamar yanzu misali a ce ma wannan mutumin mai aqida kaza ne ko dariqa kaza ne misali sai ka ce mushi ai a dariqa ku an ce kaza ko shewa dariqan ka ya ce kaza kaga ai zai zama ya gamsu saboda yanda yake kyautata zato ga su mutanen nashi wa muhsinan kuma da yawa daga mutane suna kyautata azzannu lizzanni bihim zato gare su duna gare su wa mutawahhiman annahum haqqaqu fi hadha al-bab kuma sannan suna zatan cewa sun tabbatar a baban nan malamin haƙiƙu zai abinda wani su bai tabbatar ba shi yasa falau uce bi kulli ayatin da za ka kawo musu duk wata aya ma ta bi a ba zai bi ta ba hatta yi uta da shi min kalami har sai ka kawo mai zancen waɗannan wanda yake kyautata masa wanda ya yarda akwai lokacin da wani yake tambayar fatawa kan harka armeni ko abin nan sai ce shi ba abin da zai sa ɗaya shi ta koma gidan wannan sai ya ji fatawar malam wani kaga shi ba abin da kawai in har arman na an ga ya tabbata ne malam wani ne ba da fatawa amma in ba ma da wane ba da fatawa ba shi biyar aka zo ake neman lambar malami shi malamin ba ma a kasar da yake amma ta sai in shi ne sannan ya ba da fatawa zai rada wani to kaga da koyar da haka ne su suna kan wannan wannan kin ba ruwan suka ce musu Allah ya shi annabi sa ya ce duk zuciyar su tana da kaikai thumma hum ma hada sannan su tare da wannan mukhalifuna li aslafihim sun zama to suna saba ma aslafihim magabatan غير متبعين لهم ba su zaman so ba suna bin su yanzu a ka'ida ai su in ba maganganun waɗanda aka kawo su ba su yarda go sun yi gamsuwa da maganganun go to kuma tare da haka mukalif ne a salafi suna saba ma magabatan nan zai mutum ne ba su ne yanzu wanda zai ce ma shi ba ash'ari ai an ka kame magana Abu Hasan Ash'ari ne ya kamata sai bi ta ka kame magana waɗannan sai bi ta wanda sufi ne in ka ce to gashi su ba ma sun ce sai bi go to kuma tare da haka mukhalifi a salafi suna saba ma magabatan su ghairu muttabi'ina lahu ba su zama suna bin su ba walau annahum akhadhu bil huda inda ce sun yi riko da gaskiya shari'a allazi yajidunahu fi kalami as-salafi maganganun da suka samu a cikin zantattukan magabatan su in sufi ne mun ji ai da kai magabatan sufaye to ai aiki da maganganun wancan magabatan ba wani matsalar da za su samu duk abin da ka ji muna cewa ba kyau magabatan wancan nan su ma sun yarda ba kyau ina matsala take tana cikin mu'asiruna da kuma muta'asiruna sufaye na zamanin nan da kuma sufaye wanda suke na baya baya amma wancan da dadu ba su da matsala shi yasa ka ga ka ce alaikum bil haqiqa yanzu duk wannan gardama da tashin hankali da ka gani wanda yake kaza wanda yake kaza duk magabatan wancan ba su da matsala na ba su yi saɓani ba kan lamarin da ya shafi zafin Allah. Ya ce laru jiya lau da an ƙaunata musu samun tsira ma sirki tare da kuma zama suna da gaskiya fi tsalabin haske wajen neman gaskiya. Ka lura da bambanci da wanda zai ɗauko abu ya karanta don neman gaskiya da wanda dama don ta'annufi. Yanzu ya za a yi kai dama da ka ɗauko kake karantawa ba don ka samu gaskiya ba ne. mutum ne ya ce bari mu ɗauko bulugul mara mu karanta saboda ɗan izala ka san mutanen da garrama an baka karanci hadisi ba bari mu ma ne mu karanta buhari kai ku zo buhari a sashi saboda kaza ka tun da ne mutanen wanda mu ma mu san buhari a so ka za mu karanta yanzu dai Allah ka gama da wanda ya ɗauko ya karanta dan tsoron Allah dan ya bauta ma Allah ka gaba ɗaya bane ba ya ce to kuma sannan ma sirki fi talabil haƙi tare da gaskiya an yi su jadu hudan sai su kara shari'a wa man kana la yaqbalu al-haqa wanda bai amsa gaskiya illa min ta'ifa muayyana sai gaskiyar da wata ta'ifa muayyana ta fadi thumma la yastamsiku bima ja'at bihi min al-haqq sannan bai riko da gaskiyar da ta'ifa ta zo da shi fa fi shabhun min al-yahud yana da kamantacce ne da yahudawa yanzu mutum ne yace ni kan aqida kaza nake sai aka gaya mai gaskiya da wanda ya yarda da su wanda suke kan hanyar suka fari sai kuma yake yarda da ita kaga a cikin akwai gamacece ne da yahudawa a tare da shi tunda kana samun irin wannan ya ce to kaza ne yarda kamar yadda shekul islam wani zaman munazara ta hada shi da wasu aka ce aka kawo ayoyin qur'ani da sunna duk suka yarda suka ce dole sai ce to ai malam wani ma ya faɗi wannan magana sai suka ce a ba su yarda ba in ku har ya faɗi a kawo a karanta in har ya faɗi to shi ke sun sallah aka je aka ɗauko lissafi aka buɗe aka gani shi ne jefar da jefar da lissafi ba ku yarda da ƙur'ani shi ne sai ce ya wurga lissafi to a hannun musa da rashin ya bashi alƙal albaha gaga sai jefa allina a saura ya za a yi ba ku yarda da ƙur'ani da sunna ya lissafin da wani ya zauna ya rubuta a cikin kuma ku ce maganar da shi ya rubuta ya sace shi yasa sai wurga da lissafi da gani da aka bude suka gani gashi kuma sai suka sallama to tun da wannan shi kuka ɗauka a kima bari nuna muku ba kowace tsaya bane ba ya wurga shi saboda ba ku yarda da Qur'ani da sunna ba sai wannan to kaga da kai masu irin wannan Allah shirye mu fa bi shabu min al-yahud atasarrasu la kushaw ita gaskiya in mun fice da wani asali ko abin nan cikin sunan ne na abi dauda ko yake cewa yuqbal al-haq walau walau walau qawl al-haq walau kana kafiran akwai wani asali cikin sunan na abi dauda cikin kitabun sunna na muwazi ne ko yawa kaga akan karba ko da gomi daga magana ce ta wanda yake kafiri akan karba gaskiya akan karba gaskiya ko da daga magana ce kafiri zai iya faɗin gaskiya kuma ta zama to tsada cewa abin da yake daidai to inda kuskuren yake a yau za a zo ana faɗin gaskiya mutum ya ji gaskiya sai ya ce ai dan izala ne ko billahi allazi la ilaha illa hu aka wani gaskiya ko a bakin dan ɗarika ko bakin dan izala ko bakin waye gaskiya ce aka faɗe ta su hujja ta tsaya kanka in ka ki aiki da ita za ka je ka gamu da Allah babu dan shanka ce wai wane ne ya faɗi gaskiya in dai ya tabbata gaskiya ce to gaskiya akan karɓar ta daga bakin kuma wane ne ya faɗe ta sai dai in ba gaskiya ba ce faɗi saboda haka min al-yahud allazina qala Allah fihim wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a dangane da su Allah ya ce wa idza qila lahum a duk lokacin da za a ce musu aminu bima anzalallahu ku ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar qalu nu'minu bima unzila alaina sukan cewa a mu dai za mu yi ba da gaskiya da abin da aka saukar mana na asaura wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafirce mu duk abin da yake bayan wannan lissafi nan alhali kuma huwa al-haqqu musaddiqan lima ba'u alqur'ani gaskiya ne kuma qur'ani ma yana gaskata ai asaura saboda haka kulka ce musu to tunda kun faɗi haka kun ce ku za ku yi imani ne da littafin annabi Musa annabi Isa to fa lima taqtulun anbiya Allah dan me kuke kashe annabawa Allah ko ka kashe annabi Zakariya ko ka kashe annabi Aya kuka yi kokarin kashe annabi Isa Allah dauke shi kuka yi kokarin kashe manzo Allah sa fa lima taqtulun anbiya Allah ne kan me yasa to kafin zuwan Qur'ani tunda kun ce ku za ku yi imani da littafin annabi Musa da littafin annabi Isa ai su ma da zazzafa annabawa ne to me yasa da kafin Qur'ani kuke kashe annabawan Allah in kun san fadi to kaga duk wanda za a ce mai ga gaskiya sai kita to ya kamanci ciniya da waɗanda Allah kare mu fa inna yahuda qalu to da yahudawa ta suka la nu'minu illa bima anzalallahu alaina mu kawai littafin da zamu yi imani wanda Allah ya saukar mana qala Allah lahu sai Allah ya ce falimma qataltumul anbiya'a menene yasa kuke gashi annaba min qabl kafin zo qur'ani in kuntum mu'minin in har kun yi imani da littattafa da annaba suka kawo kaga wanda zai kashe annabin da yazo da littafi kuma ya ce ma imani da littafi ka kashe annabin da yazo da littafi kuma ka ce ka imani da littafin nashi wasa kenan saboda haka kenan bima unzila alaikum yaqulu subhana Allah yana cewa la ma ja'akum bi anbiya'ukum tattabi'una ku ba ku bin littattafan da annabawan suka zo muku da shi wala li ma ja'akum bi sa'ir al-anbiya tatajuna abinda sura annabawan suka zo muku ma da shi ba ku bi shine kuma abinda zaka gani mafi yawa yau yanzu ka ji mutum ya ce maka aini aqida kaza ne to aqidar taka ita ma ta ce kazan ba daidai bane aqidar taka ce ta halitta ba abu ke ne yanzu baka bi manaka wanda kuma naka ya wadi ma gaskiya baka bi wancan ba to a ina ka samu abu ka gani in ka ce kai salafi ne kuma sun kake aikata saɓani wannan to a ina ne ka ga wannan abubuwan wanda babu su a ciki walakin inna ma tasabi'ul ahwa'akum kawai sarrai kuke bi wannan kuma su suka fi yawa a duniya mutum ya ce shi dan dariƙa ne amma ka kame magana su kwaye kuma ba kan wannan beki mutum ce ma shi ahlus sunna ne kuma ka kame ka ce mai kaza sai saboda ni kawai yana jin sarrai mutane suka maida abin da ya dace wasu su dauke shi wanda ya dace ma maslaha sai su ɗauke shi yanzu in ya samu wani abin da cin shi da kuma wata ‘yan malaba sai ya riƙe wannan abin sai fake da shi in kuma abin da hujja ne a kan shi kuma yanzu sai fita daga tahiyar ya ka ce mai ai malawa da malawa da yake kai malawa da da kaza ne akwai masu zuwa nan wallahi ko a sunna za ka ce to ai ma da ahalin sunna ya ce kaza sai ce malu malam wani da ya ce kaza ya ce kaza malawa da akai malawa da yake ai kaza kaza ma yanzu ka ga kenan ba wai gaskiya bace ke so kawai shi sanan shi ne ke Allah kare mu fa hada halu man lam yattabi al haqa wannan fa shine halin wanda bai bin gaskiya la min ta'ifatihi bai zama yana duk wanda yake gaskiya to la min ta'ifatihi zaka ga bai bi da'ifa shi wala min ghairihi kuma bai bi wani da'ifa shi ba ma kauni ya ta'assubu li taifa tare kuma da yana ta'assubanci ga wata taifa dole taifa ba tare da wata taifa ba bila burhanin min Allah wala bayan ba tare da hujja daga Allah ba ba kuma tare da wani bayani ba zaka ga mutum yana shi bangare kaza ke bangare kaza ke kuma babu hujja da tace ni kuma aqida bangaren bai bunta sautin in bai bunta saboda haka kaga wannan shine kawai iya tsakiya yana bautar sarrai duk wanda zai zama to ya ce ni ahlus sunna ne amma kuma bai bin sunna kenan shi bai sunna ba shi bai tariqa ba kenan kautar ran shi ke duba in ta gyara mai ya ganin da kuma matsala sai ce ni ahlus sunna ne in ya ga can gurin kuma matsala ne gare shi kuma sai sai bure da garin gurin to haka zaka samu mutumin da zai ce shi sufi ne sai ka same shi shi bai bi hakikar abin da can sufaye suke ba kuma shi bai zama su ahlus sunna ba saboda haka in ya ga ta gyara shi bangaren sunna sai ka gan shi ya koma bangaren sunna in kuma ga can suke gyara shi sai koma kaga kenan bautarsa ne Allah kare mu wannan shine karshen nukurkin da malai kawo mana na tsanin shi daga kenan wannan malami Abubakar Albakillani wanda ɗaya daga cikin ulama'ul kalam abinda muka ji na daga aqidodi na gari daga waɗannan magabata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su a cikin zukatan ya rabbal alamin Allah subhanahu wata'ala ba mu iko aiki da dukkanin abubuwan da muka yi ya ƙara mana sanin girman Allah subhanahu wata'ala a cikin zukatan shi ya rabbal alamin a cikin zukatan mu ya rabbal alamin masu damuwa cikin mu Allah yayi damuwa wanda suke cikin kunci Allah yayi wanda suke da marasa lahiya ko ba su da lahiya ubangiji subhanahu wata'ala muna tawassuli da sunayen Allah wanda suka yi mutsa wajen kyau da siffofin Allah wanda suke maɗaukaka Allah gyara al'amuran mu Allah gyara al'amuran mu wanda ya kare imanin mu ya rusa mu da karshe na gari ya mana albarka cikin duk abin da Allah ya rusa mu shi ya rabbal alamin Allah ya nuna mana abin da zai faranta mana cikin iyalin mu da cikin dukkanin ni'imomin da Allah subhanahu wataala mana Allah ya tsare idanun mu daga nuna mana abin da zai zama to abinci ne cikin abubuwan da Allah ya rusa mu ya rabbal alamin wanda suka riga yau Allah musu jin kai da rahama Ramadan da muke tunkara Allah ya ma ƙara mana kyauta da jan kwanukanmu ya kai mu zuwa ga riskar ramadan cikin lafiya da aminci da imani ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya daka al'umma musulmi duk gaba gida ubangi subhanahu wa ta'ala kare jama'a ta musulmi daga dukkanin fitintunu wanda suke na hili da na ya rabbal alamin musulmi duk inda suke a duniya Allah ya amintar da mu ubangi subhanahu wa ta'ala ya sanya kasashen musu zaman to gurare ne na aminci da zaman lafiya ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ba mu nasara cikin dukkanin al'amuran mu albarkaci neman ilimin mu ya albarkaci rayuwar mu ya kare imanin mu ya rusa mu da karshen da yake na gari Allah kare mu daga intikasi ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اتنا آتنا في الامور كلها وعلينا وجل الدنيا وعذاب الاخره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الله أكبر الله أكبر الله